من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafkahu qawli amma ba'du yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci na mai tarun albarka masallacin da ke daura da gidan sanata Muhammad dan Juma Goji da ke na unguwan Fantami fadar jihar Gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da bibiyan ayoyin alkur'ani mai girma da muke cikin wannan masallaci a duk mako yini irin wannan yinin juma'a haji babbar rana wanda yau ya yi daidai da 25 ne ga watan 11 musulunci hijira na da shekara 1446 23 ga watan biyar na miladiya 2025 idan masu bibiya ba su manta ba a makon da ya gabata Allah ya kama ƙarshen suratul kahfi sura mai namba ta 18 daga farkon kirgan surorin alkur'ani zuwa kanta lissafin ya nuna cewa yau za mu tahi sabuwar sura ke sura mai namba ta sha tara ita ce suratun maryam alaihassalam kafin nan muna maraba lalima da shugabanninmu malamanmu kuma iyayenmu wanda suka kawo ziyara wannan masallaci mai albarka a wannan yini ala ra'asihim akwai babban malami a Sheikh Abdulmumin Ibrahim Na'ibi wanda shine gabatar da nasiha kafin a fara wannan darasi a tawagar naga akwai a malam Zakariya ajiya shi ma shehin malami da malam Abubakar Rakam Salawat da kuma FRO na kungiyar jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna na ja'a muna musu addu'an fatan alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi Allah ta'ala ya sanya wannan ziyarar cikin mizanin ayyukan su na alkhairi sanadiyar wannan ziyara Allah ta'ala ka biya bukatun su da namu gaba daya Allah ka ijiye mana damuwi gaba daya da mu da su ya rabbul alamin kokarin da suke wajen fadakar da al'umma da nusar da al'umma babu dare babu rana muna addu'ar Allah ta'ala ya sa musu a mizani Allah ta'ala ya ba su magada daga cikin zuriyarsu da mu kuma gaba ɗaya a bayan nan akwai sako daga aran mamalan bashir shi ma shugaban alaramomi na jiha na wannan kungiya ta mai albarka akwai uzurin da yau ma bai samu damar zuwa bai turo ɗaya daga cikin ɗalibansa wanda makon da ya gabata shi ma da shi muka yi karatu alarama Allah ta'ala ya albarka bayan nan akwai abin da hausawa suke cewa zakara a hannu baya cara to yau dole ku yi haƙuri da abin da za ku ji sanadina in nawai ga dama da ni ina gano ɗaya daga cikin gingima-gingiman malamanmu wanda dole sai dai ku yi haƙuri ta irin abin da za ku ji ya zo bakin ma yau insha Allah to kafin mu shiga cikin ita sura da za mu fara ta a yau akwai ta'aziyya da muke wa 'yan uwa game da rasuwar ɗaya daga cikin ma'abuta da'awa ma'abuta son sunna na wannan gari shine Alhaji Lawan Miku wanda Allah ta'ala ya masa rasuwa a daren jiya akai jana'izarsa a yau bayan sallar juma'a Alhaji Lawan Miku sananne ne ta bangaren kokari game da addini duk wanda ya san shi to zai bada shi daga game da wannan to muna masa addu'an Allah ta'ala ya ji kansa Allah ya gafarta masa Allah ya sa aljanna ce makomarsa da mu da shi Allah ta'ala ya sa aljanna ce makomar mu da mahaifanmu gaba daya zuriyar da ya bari Allah ya mata albarka akwai aminansa anan suna ibn limamin a nefa kwanar kumbiya kumbiya da alhaji yusuf amininsa to duk mutanensa ne aminansa ne tare ake gwagwarmayar da'awa da shi da su su ma muna musu a zuwa ta'aziyya ta musamman kasa akan Allah ta'ala ya bada haƙuri musamman irin sabon da aka yi da shi Allah ta'ala ya haƙurƙurtar da mu gaba ɗaya Allah ta'ala ya samu gama da rayuwa lafiya abu na gaba kafin dai mu je ga ita wannan sura suratul maryam alaiha salam a darasin da ya gabata an ɗan biyo mu bashi ko wanda muka yi alkawari cewa in Allah da a yau za mu ɗan bibi abin sama sama sai mu wuce ayan ƙarshe ta cikin sutul kafi Allah ta'ala yana cewa kul inna ma ana basharun mithlukum Allah ta'ala ke cewa kul inna ma ana basharun mithlukum kul ka faɗa musu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ma ana basharun mithlukum abin sani dai ni mutum ne kwatankwacin ku a halitta kamar yadda muke magana ma'aikin Allah yana magana kamar yadda muke cin abinci ma'aikin Allah yana cin abinci kamar yadda muke jinya ma'aikin Allah yana jinya kamar da muke zuwa kasuwanni ma'aikin Allah ya yi kasuwanci to wannan shine misiliyar mutum ne kwatankwacin wajen tsarin halitta da awaridul bashiriya da irin abin da yake bujirwa dan adam to ma'aikin Allah wannan shine misiliyarsa da mu da Allah yake kwatanta shi da mu to amma akwai bambanci mafi girma da yace yuha ilayya babban bambancin da ke tsakanina da ku shine ni ana man wahayi wanda dukkan wannan al'ummar ba wani ɗanta da ake wa wahayi in ba shi ba wahayi na ayi ko kada a yi sai annabawa kuma shi ne katimil anbiya wa imamil mursalin wannan kaɗai ta ishe shi mazaya da falala bayan falaloli masu yawa da Allah ya tabbatar gare shi ana masa wahayi annama ilahukum ilahun wahid daga cikin wahayin da ake mun cewa akwai magana cewa abin bauta gare ku shine abin bauta guda ɗaya shine Allah wahadahu la sharika la shi kada yake bashi da abokin tarayya duk wanda yake kwadayin ya hadu da Allah a gobe alkiyama ya samu rahama to fali amal amalan saliha sai aiki aiki na kwarai wanda yake cike da ikhlasi yake cike da bin sunna an fahimta a wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kuma kada ya sake yayi tarayya da Allah da komai daga cikin halittunsa to abinda muka ce shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda in sun ji wannan aya ke su ga misiliyar kamar misiliya ce ta kowane bangare alhali irin wannan abin da na takaita magana a kansa a shi misiliyar take bayani dan adam ne a halitta wanda har muka ce in baka cewa manzon Allah dan adam ba to duk abin da ka faɗa masa ka rage masa daraja tunda mala'ika bai kai dan adam daraja ba ballantana aljani a fahimci wannan ce masa ɗan adam to daraja ce domin Allah ta'ala ya ce walaka da karamna bani adam Allah ce wala kada karramna bani adam hakika mun karrama dan adam ya ji Allah mun masa ta goma shi mun masa goma ta arziki ji malam bawo dan adam ba irin tsarin halittar da Allah ya kamata dan adam a duniya ba laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim kyawun halitta daidaitacciyar halitta mihkakkiyar halitta a irin wannan halitta Allah ya ci dan adam in yabi Allah wannan wannan wannan kimar har aljanna za ta kai shi in kun bai kibin Allah zai dawo dabba ma kuma ta fi daraja ana fahimta wa hamalnahum fil barri wal bahr muka dauke shi inji Allah a cikin ruwa da tudu wa faddalnahum wa razaqnahum min tayyibat muka masa arziki da dadadan abubuwa na halal wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila Allah ya ce muka fifita dan adam akan halittar da muka yi da yawa inji Allah da yawa fifiko mun fifi min fifi da dan adam akan halittunmu inji Allah fifiko mafi girma fifiko wanda tsakanin ya kai tazara tsakanin sama da ƙasa wannan dan adam kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai ayoyi da suke bayanin shi ba kamar kowa bane a hadisi sun tabbatar da wannan akwai lokacin da manzo Allah yake wisal na azumi sallallahu alaihi wasallam idan an yi magariba ba zai buɗe baki ba idan an je sahur ma ba zai ci ba yi sahabbai masu ƙwarin jiki a lokacin suka ce za su kwaikwaye shi sai ce a'a ku ba kamata kuke ba inna ma at'amani rabbi wa saqani ko kuma inna ma at'amani Allah wa saqani cewa ni Allah iya ci da ni iya sha da ni ko ubangiji na iya ci da ni iya sha da ni an fahimci wannan kuma dukkan annabi idan an taba shi sai Allah ya ce ka mai da martani da kaza idan an ce masa kaza sai Allah ya ce ka ce musu kaza amma manzon Allah duk abin da aka masa to Allah ne yake mai da martani akwai lokacin da Quraishawan Makka suke aibata shi da cewa duk ƴaƴansa suna mutuwa suke cewa shikenan in ya mutu an huta ai ba wani wanda zai gaje shi suke aibata shi da cewa ƴaƴansa suna mutuwa saboda ka duk lokacin da ya mutu shikenan sai Allah ta'ala ke ce inna shani aka wal abtar masu ma wannan magana ta batanci to su ne masu yankakken baya an fahimta su ne wanda in sun mutu sun yi mutuwar kundungum ba wani wanda zai ƙara jinsa a duniya amma manzon Allah jinsa da faɗa a kansa har gaban abada in ma da akwai ba za a dina yi ba sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya gama masa yabo da ya ce wa innaka la'ala khuluqin azim duk duniya ba wanda Allah ya wannan ba wai ina faɗan duniyar mu a duniyar annabawa ma da duniyar manzanni ma ba wanda Allah ya keɓance da wannan ya ba in ba manzan Allah an fahimci wannan akwai lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi ana yaki sai Allah ya bashi damar ya ebi ƙasa ko ya shi a hannunsa ya watsa inda kafiran suke da umarnin Allah ya wannan dai hakan sai Allah ta'ala ke cewa ma ramaita iz ramaita walakin Allah harama umma ramaita iz ramaita ba kai bane ka watsa kasar a lokacin da ka watsa gashi dai shine yi sai Allah ya ce ni ne nayi sai malamai suka ce a zahiri manzon Allah ne ya damki kasar ya watsa amma isar da kasar cikin idanuwan kafirai su magance Allah ne kaga babu tanakudi anan ya yi kuma Allah ya yi sai Allah ya karbi aikin da kansa sallallahu alaihi wasallam to wannan kaɗan ne daga cikin abin da muka ce za mu faɗa sai a yi haƙuri da wannan saboda ga insha Allah za mu ga cikin sabuwar sura kafin wata munasaba ta ƙara haɗa mu game da wannan fiyayyen halitta daga cikin halittun Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam Allah rama suratul maryam alaihi salam bismillahir rahmanir rahim
malaki cewa suratu maryam alaihassalam sura ce yar maka an ce an saukar da ita ne kafin hijira kamar yadda malaman ulumul qur'an suke faɗa duk surar da aka ce mata makiya to an saukar da ita kafin hijira ne madaniya kuma bayan hijira tana da ayoyi a casa'in da takwas ko casa'in da tara a ruwaya na habs an asif shi ne wanda samanin wata suna aya a ruwaya kuma ta warshu an nafi shi ne mai tis'un wata suna aya an fahimta wanda wannan tis'un wata suna aya su uku ne a ƙorani akwai suratul hijir akwai suratul maryam akwai kuma suratul waƙi'a wannan su ne masu ayu guda casa'in da tara tara amma a ruwayar warshu an nafi an fahimci wannan sura ce yar maka kamar yadda malam ya faɗa wa mawdu'uha ar-ra'isi abinda surar kanun labaran surar yake cewa bayanu tanzihillah ta'ala an yattakhidha walada akwai bayanin tsarkake Allah game da jingina masa da da wa'an suke Allah bai riki da ba Allah bashi da mataimaki bashi da da wa isbatu hadaniyatillah kuma sura tana bayani wajen tabbatar da ɗayantakar Allah wal ilmam bi qadiyyati al ba's al qa'ima ala tauhid da kuma ji a jiki cewa akwai magana ta tashin alkiyama wanda tana cikin abin da yake karfafa tauhidin dan adam hazihi hiya al ahdaf al asasiyya lis sura malai ce wani shine manufa manufa ta foundation na wannan sura din amma wal qisas huwa madda hadhihi sura akwai kisosi da su ne kamar madda kamar abin da surar ta, ta zo da labari a kansa kamar darussan da suka mamaye surar akwai kisosi a ciki fahiyya tabda bi qissati nabiyillahi zakariya suran ta fara da kisar annabin Allah annabi zakariya alaihi salam wa waladuhu yahya da ɗansa annabi yahya alladhi wahabahu Allahu ala al-kibar wanda Allah ya masa baiwa da shi annabi ya haya bayan annabi zakariya ya kai shekarun tsufa ya girma shekaru sun cin masa min imra'atin akira ala tali suka haihu da wata mata ita ma ta kai shekarun tsufan kuma ba ta haihuwa da ba ta ba ta haihuwa ba sai Allah ya ba su da duk da wannan shekaru da wannan kuma tsufa din wa ta'arradat sura al-qadiyya a'jaba wa agaraba he sura kuma ta zo da wata qadiyya mafi ban mamaki kuma abu baƙo wanda bai taɓa faruwa cikin al'umma ba shi ne tilka iya ƙisatu maryam shi ne ƙisan na na maryam alaihassalam al'azara wanda ta kame kanta ba ta taɓa kusantar ɗalamiji ba wa in jabi ha liɗifilin min ghairi abin da kuma haihuwar da ta yi ta haifi ɗa ba tare da uba ba wannan bakon abu ne duniya ba ta taɓa ganin irin wannan ba duniya ba ta taɓa ganin irin yadda aka haifi annabi isa alaihi salam ba an fahimci wannan yasa a can baya ali imar nake cewa inna matsala isa inda lahi inna matala isa inda allahi ka matsali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun
misalin annabi isa alaihi salam agun allah kamar annabi adam nan misiliya ce ta yadda allah ya halicci su khalaqahu min turab shi annabi adam mun halice shi da kasa inji Allah summa qala lahu kun fayakun sannan muka faɗi wannan kalmar kuma sai annabi adam ya kasance an bayyana wannan shi ma annabi isa kun fayakun din ne shi annabi adam alaihi salam da kasa Allah ya halice shi shi kuma annabi isa da kun fayakun ne Allah ta'ala ya ƙara musu abinci wa tahaddasat kadhalika an qisati ibrahim ma'a abihi surar ta yi magana game da annabi Ibrahim da baban shi sun mazukirar bisana wa tabbajil rusulullahi al-kiram sannan surar ta shiga da yabo da girmamawa game da wa'ansu da manzannin Allah masu girma akwai Ishaq akwai Yaqub akwai Musa akwai Harun akwai Isma'il akwai Idris akwai Nuh Allah ta'ala ya ƙara musu aminci duka surar ta yi yabo akan su wa min thumma ba'd mashahid al-qiyamah sannan surar ta cika da bayani game da wa'an salamura na alkiyama wa ba'adul jadal ma'al munkirin al da kuma irin jayayya wanda ta zo daga masu inkarin tashin alkiyama ne wa khatimati suratul karima bi tanzihillah anil walad wa sharik wa nadhir surar ta cika game da tsarkake Allah subhanahu wataala game da da ko abokin tarayya ko wani mataimaki to a dunkule wannan shine kanin labaran surar kamar yadda malai yake kawo a farkon tafsirinsa na kowace sura wanda yake masa yake masa yake isharar da mawdu'uhar ra'isi duk wani mai bibiyar tafsirin malam Abubakar Muhammad Gumi Allah ya masa rahama iya cin karo da wannan nana Maryam alaiha salam wanda aka ambaci surar da sunanta wanda duk alqur'ani ba wata mace da aka ambaci sura da sunan da suna na Maryam ana fahimta dukkan matan duniya ba mace kwaya ɗaya da aka ambaci sura sukutun da sunanta tana na Maryam alayhi salam yasa hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kamulat min rijali kathir da yawa daga cikin maza akwai wanda suka cika suka tumbatsa amma wa ma kamulat minan nisa illa arba'a babu matan da suka cika wajen kima da daraja sai mata guda hudu daga ciki akwai maryam akwai khadija akwai asiya imra'atu fir'aun sai ce fa wa fadlu aisha ala sa'irin nisa ka fadli sarid ala sa'ir da sai ce fallan na na Aisha alaiha salam akan sauran mata to kamar fallan sarid ne akan akan sauran abinci sarid suke cewa wani abinci ne da larabawa suke yi wanda ake ake cakuɗa nama da zuma haka wa'ansu akar maka Allah haka da jana faɗa ne haka da ji ana faɗa an ce nama ake soyawa sai a daka shi da sinadaran da za su ƙara masa zaƙi da ɗanɗano sannan kuma sai a kwaba shi da zama ai ka san wannan kam ai ba ba labari to an ce haka ake ƙera sare kamar yadda wata ruwaya ta zo daga wasu daga cikin malamai to ma'aikin Allah ke ce fallan na Aisha akan sauran mata kamar wannan ne kamar sarid ne da tuwon dawa ko tuwon masara kaga the different is clear ko bambancin a bayyane yake haka ma'aikin Allah ya tabbata cikin hadisi nana Maryam malamai sun ce an ambace ta a gurabe 27 a Qur'ani kuma duk inda aka ce annabi Isa a galibiya ana jingina shi da mahaifiyarsa Isa bin Maryam Isa bin Maryam sai malamai suka ce me hikimar haka daga an yi magana a ce Isa dan Maryam Isa dan Maryam sai malamai suka ce a Allah yayi haka ne domin ya goge wata aƙida da ake nema a sawa shawa. wanda ta zo daga Yahudawa. Yahudawa a nasu aƙidar cewa na na Maryam matar Allah ce, wa iya zubilla. Wannan shi ne aƙidarsu, an fahimta? Su kuma ƙwaraishawa mutum, inda ya cika mutum mai mutunci to ba a sanin sunan matarsa. A ji sunan matarka ba za a ji, domin kishin matarsu da suke. Suna ɓoye matan sunan matarsu ma ba za ka sani ba, balle na ka ganta. to sai Allah ta'ala yake ta'ammuli da yawan ambatan na na Maryam a Qur'ani domin hakan ya sa musu shakka su Qurayshawa su ga gama garin mutum ma baya ambatan sunan matarsa kuma bare Allah kaga wani wata dasisa ce cikin hikima Allah ke gogewa yanda suke boye sunan matarsu inda gaske ne inda gaske ne Maryam matar Allah ce wal iyad billah to da Allah ba zai ambaci sunanta ba kamar yanda su suke da wannan aqida ana fahimta Allah rama mu je farkon sura karama mai ta bare
bismillahir rahmanir rahim ka haya ayn dhikru rahmati rabbika 'abdahu zakariya kaf haya ayn sad wana da ci musu muqatta'atul huruf ko huruful mabani wanda magana akan su ta gabata tun daga can suratu yusuf alaihi salam ina ji mun tsaya mun danyi bayanai kaɗan game da su wanda muka ce a takaice takaicewa kamar da malamai suka dinga bayani cewa ma'anarsu suna cikin abin da Allah ne ya san ma'anarsu kamar da malamai suke faɗa Allahu alim bi muradi bi zalim ba wani nassi wanda yazo da fassarar irin waɗannan huruf sai dai malamai suna fidda ilimin muka karkashin wannan suka ce suna zuwa ne domin ijaz lil kuffar kalubalantar kafirai cewa qur'ani ba magana dan adam bace in magana dan adam ce to ga wannan harufa dama naku ne larabawa kun san su kafin ma manzon Allah ya zo da manzanci to me Allah yake ne sai suka su fada kaga wannan an musu kalubalen da ba za su yi amsa ba ya ijaz abu nabi sun ce kuma duk inda wannan harafin ya zo to bayansa ƙwar'ani ana kammala faɗar huruf ɗin to abin da zai zo gaba magana alƙwar'ani tun daga baƙar ali imran a araf yunus hudu an gane ko yusuf ra'ad ibrahim hijir duk in ka ɗauko haka allah ke akwai masu ɗaiɗai irin suratu nun suratu qaf akwai masu bibiyu irin su yasin akwai masu uku uku akwai masu hurhudu akwai masu biyar biyar an fahimta akwai masu shida ma saboda ka wannan shine irin abin da malamai suka ce akwai na akwai masu daya ai na faɗa ne farko na ce suratu nun da qaf akwai masu daya kwarai da gaske akwai ruwaya daga sa'id bin jubair daga abdullahi dan abbas Allah ya kare da shi ruwaya da na gani cikin tafsirin ibnu kasir yake cewa kuma tafsir na al-imam al-bagawi iya uturas yake cewa ɗan abbasu ya ce alkafu min karimin wa kabiri kamar suffa ce ta Allah ta shi Allah shine karimi mai yawan karamci kuma Allah shine mai girman da yafi kowa girma ha min hadid ha'un din kuma daga had ne mai shiryarwa shine Allah subhanahu wataala waliyamir rahim ya kuma daga sunan Allah ne rahim mai mai rahama mai jin kai wal ayn min alim wa azim ayn kuma ta zo daga sunan Allah alim wanda yafi kowa sani wanda yafi kowa girma wasad min sadiq kuma sad ta zo daga mai gaskatawa mai gaskata abin da ya umarci bayinsa ko mai gaskata sakon da ya aikowa manzannin Allah Allah ya kare da su sai Allah ke cewa zikiru suka ce wannan mubtada ne akwai abin da an an a kabar ne an shafe mubtada din haza shine mubtada din wannan zikiru ai allazi natluhu alayka abin nan da muke karanta maka zikru rahmati rabbik ambatan rahama ce ta ubangijinka ga bawansa zakariya alaihi salam tilawar ko karatu akwai ambaton rahamar Allah subhanahu wataala wanda yi wa ɗaya daga cikin bayinsa shine zakariya alaihi salam ɗaya daga cikin annabawan Allah ko manzannin Allah subhanahu wata'ala an gane ko isnada rabbahu isnada rabbahu nidaan khafiya muje qala rabbi inni wa hana al'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam aqul bidu'aika rabbi shayya Allah ya ce iznada rabbahu izdin sun ce zarfu ne zarfu ne na zaman a lokacin da ya kira ubangijinsa sai kuma malamai suke ƙara bayani cewa duk inda iz ta zo a ƙur'ani ana ƙaddara mata wazukur a bayanta wazukur ka ambata musu iznada rabbahu lokacin da shi annabi zakariya alaihi salam ya kira ubangijinsa kira na roƙo kira na addu'a kira na neman biyan bukata dama ma'aiki yana cewa sallallahu alaihi wasallama idza sa'alta fasalillah wa idza sta'anta fasta'in billah idan zaka yi roƙo ka roƙi Allah sannan idan zaka nemi tanyo da agaji da dafawa ka nema agun Allah domin abin da ke gare shi baya karewa abin da ke gare ku shine yake karewa ma inda kum yanfadu wa ma inda Allah baq kuma yake cewa ku ji tsoron Allah da in kun daga hannu shi za ku roƙa dukkan buƙatar ku shi kuke turawa sannan kuma dukkan ku mabukata ne a gun Allah ya ayyuhan nasu antumul يا fuqara
أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد Allah ce ya ayyuhan nasu nidaul am kowa ya shigo ciki kowa da wanda ka sani da wanda baka sani ba da wanda kake ganin girmansa da wanda baka ganin girmansa da wanda labarin ka yazo ma da wanda labarinsa bai zo maka ba inda dan adam ne to Allah ya ce ku ne mabukata a gun Allah antumul fuqara ku ne kuke da bukatuwa zuwa ga Allah amma shi Allah al-ghadi ne mawadaci ne ba shi da bukata a gun kowa sannan kuma al-hamid kuma shine abin godiya duk dan adam iya da bukata a gun Allah kai ne kake ganin kamar ba haka bane yanzu wani wanda kake sha'awarsa da in yazo ya baje ma bukatunsa ba za ka iya dauka ba sai ka ji kwara kai ma kana iya bacci amma wani in ka ganshi din wallahi ko bacci ba iya ba baccin dare da za a kwanta a meke wanda Allah ce ya sanya dare don ku da to ba iya bacci shi domin irin yadda kwakwalwar take ta farfasa ba za ta samu nutso da za ta huta ba ana fahimta yasa dan adam surun Allah ne duk wanda ka gani to akwai abin da ya dame shi yasa wani malami ke cewa settling a duniya babu shi ai wani yayi settling to babu wani a duniya sai dai dama dama musamman a wannan zamanin ne yanzu buƙatar wani in ka ji sai kai ka ce kai a cikin aljanna duniya ba kai wani ba wai talauci bane damuwarsa a'a akwai abin da yake yi wanda kai da za a tattara duke duniyar nan a baka wallahi ba za ka yi ba. kai in kana kwaɗayin haɗuwa da Allah lafiya gobe kiyama wallahi ba za ka yi ba. tunda a yau din akwai masu cin naman mutane naman ɗan adam a yanka a gasa ko a dafa a cinye yanzu mai imani da ya irin wannan ba kware kwana dubu ba da kokobo ba har ya mutu ba da kokobo har ya mutu wallahi kware ya zauna ba da kokobo daidai da irin wancan har ya yi kudin da ake sha'awa akwai wani bawan Allah ke ban labari kwanaki wani wani mutum ya zo da irin katotuwar motar nan mai numfashi da kyar to sai irin masu tsobakin a wannan mota a mota ta yi kaza kaza an ce mutumin da ya ji ana fatsara ka sai ya ce kai da ka san yanda aka yi aka samu motar nan wala ba ka sha'awar da wallahi an ce da bakin sai ba zuwa da ka san yanda aka samu motar nan da ba ka yi sha'awar da to mutanen yau irin wannan rayuwar yake kuma a galibiya su ne abin sha'awa a gun mutane su ne abin sha'awa ya sa hatta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ke cewa da shi wala tamuddanna aynayka ila ma matta'na bihi
ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم ولا تك في- ولا تكن في ضيق مما يمكرون
Allah ce wala tamuddanna aynayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum kada ka dinga meka ganinka kana kallo
لنفتنهم فيه
warziq rabbi ورزق ربك خير وأبقى kun ji aran har ya fara sharkiya ko a wala tamuddanna aynayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zaharatal hayatid dunya karka dinga kallo game da abin da muka musu na gelekelen duniya ba zai yi kallo ba kallo ma karka yi Allah ya ce nayi musu haka ne li naftinahum fi domin na jarrabe su wa rizqu rabbika khairun wa abqa arzikin ubangijinka na halal shine mafi alkhairi kuma shine madawwami an fahimci wannan shi yasa wadatar zuci kun ga qana'an nan wala ita ce babban arziki yayin uwa duk wanda Allah ya masa arzikin qana'a to Allah ya masa arziki ka gamsu da abin da Allah ya baka ka haƙura da abin da Allah ya baka wannan shine babban arziki amma in kana leke-leken kayan hannun mutane to kai da samun nutsuwa har abada a duniya ko ba za ka samu ba tunda iya rabanka shi Allah ya yanka za ka samu wanda ba naka bane ba za ka same shi ba ana fahimtar wannan saboda haka Allah ta'ala yake cewa a zikiru rahmati rabbika abdahu zakariya iznada rabbahu nida'an khafiya lokacin da ya kira ubangiji ya kira Ubangijinsa kira ɓoyayyen kira, sun ce kira ne fi jofin laili kuma sirran, kira ne a ɓoye kuma cikin duhun dare, domin shi Allah iya buƙatar wanda zai kiraye shi ya nutsu ya tabbatar a gaban Allah yake, kuma ya ɓuya, yasa addu'a ɓoyayyar addu'a ko ibada ɓoyayyar ibada tana cikin ayyuka mafiya alkhairi a rayuwar ɗan adam. yasa malaman tauhidi suka ce akwai diwanu sirri akwai diwanul alaniya akwai ai littafin da ake rubuta ma ayyukan ka koyayyu wanda daga kai sai ubangijin ka kai su akwai kuma littafin da ake rubuta ma aikin ka da ka bayyana an fahimta amma shi aikin da kai a koye kada'an in dai ba sum'a bace ta biyo bayansa to ya ji tudun mun tsira in dai kaihi da ikhlasi ba sum'a to ya tsira amma aikin da kai shi a bayyane iya da alamar tambaya idan bayyana wannan kai dan ayabe ka dan a gani to aikin ya rushe baka da shagun Allah in kuma ka bayyana dan akwai kwaye ka wajen aikin alkhairi kana da lada aikin ka ya sha amma bai kai wancan boyen daraja ba bai kai wancan boyen daraja ba ai manzon Allah ya yi hadisi hadisin Abu Hurairah Allah ya kare da shi a cikin Bukhari wanda yake ta daga cikin mutane bakwai da Allah zai inwantar a inwan al'arshin sa gobe kiyama akwai rajulun ya sadaka bi sadaka fa aka fa mutumin da yi sadaka ya boye sadakar har hagunsa ba ta san abin da damar sa ya ciyar ba kinaya ce ta boyewa na kusa da shi bai san abin da yin alkhairi ba to koyayyen aiki iya da daraja ta musamman an fahimta iya ana kore riya ko mai boyayyen aiki ana kore masa munafinci saboda ka annabi zakariya sai irin wannan cikin dare ya tashi ya boye wa mutanansa sannan ya surranta addu'arsa ya dinga kiran Allah iya faɗa masa bukatarsa an fahimta nida'an khafiya me yake cewa qala rabbi قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا na'am ولم أكن بدعائك رب شقيا qala rabbi sai ce ya ubangiji kun ga wannan rabbi rabbi din a galabiya duk annabawan za su roki Allah da suke yi. rabbi rabbi rabbi suna yawan ambatan Allah da wannan kalma rabbi kad atitini min al-mulk rabbana innaka atita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya a galabiya in dai annabi zai addu'a wannan yake ana fahimta rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana da sauran irin addu'o'in da suka zo a Qur'ani mai girma rabbi inni wa hanal azumin malaman balaga suna cewa akwai izharut tahassur ana bayyana gajiyawa shi annabi zakariya iya bayyana gazawarsa da gajiyawarsa a gaban Allah ya ubangiji inni wa hanal azumin kashi na yayi rauni ba ni da ƙarfi na kai shekarun da ƙasussuwa na sun saki samarta ta gudu babu ƙarfi da ufa wa rakkal azab ƙashin ya yi rauni ya abin nan domin yawan shekaru imamu katada yake cewa a cikin fahimtarsa da inni wa anal azomin ne ya ce ishtaka su kutul adras shi annabi zakariya ya kai koken zubewan haƙoransa musamman turamin haƙora iya cewa Allah tsufana ya kai har haƙora na sun zube washta alar ra'asu ai ga kaina ya ci kuɗi da barin gashi furfura ta cika kan washta alar ra'asu shaiba an ce a an ɗaya daga cikin annabawa sai ga furfura a kai shi sai ke rabbi mahaza wannan mai yi kuma ni ba san da ba mai sai Allah ke cewa nutsuwa ce sai ce Allah ƙaro nutsuwa yasa duk wanda ga yadda furfura in dai ba ta baiwa ba ce shekaru ne ya kawo ta in bai nutsu ba to da wahala kuma ya zuwa rayuwarsa ana fahimta in dai har ya kai shekarun da gahinsa zai yi fari kuma ga bai daina aikin yara ba bai daina aikin asha ba to wannan ka ji tsoron ƙarshen rayuwarsa ana fahimta to yake cewa ubangiji kaina yayi farin gashi farin gashi ya baibaye min kai inni وأنا العظم مني واشتعل الرأس شيبة أما ولم أكن بدعائك ربي شقيا Allah ni ban kasance ba mai marashin arziki game da roƙonka ma'ana duk da wannan raunin nawa ya ubangiji ba zan gajiya ba zan ɗebe tsammani wajen na roƙe ka ka biya min bukatata ba walam akun bi du'aika rabbi shaqiya yasa malamai suka ce a cikin abu uku babu tsiyata na farko addu'a walam akun bi du'aika rabbi shaqiya na biyu karanta alkur'ani taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa na uku shine na uku shine biyayya ga iyaye wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya a wannan abu uku babu asara babu tabewa an fahimta ka rike su da kyau addu'a karanta alqur'ani nagarta da biyayya ga mahaifa duk wanda ya rike wannan to ya hautu domin tsira a rayuwarsa annabi zakariya yake cewa walam akun bi du'aika rabbi shaqiya daga nan fa وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا yace wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i ya Allah ni ina jin tsoron waɗanda za su gaje ni a bayan na mutu shine imamul kalbi yake cewa min wara'i ai ba'da mauti Allah ina jin tsoro su waye za su zo su hau wannan kujerar bayan na mutu ji annabi zakariya alaihi salam ina jin tsoro su wa za su gaje ni game da wannan aiki na dawa an fahimta ina jin tsoro su waye mawali shine al'asaba kamar yadda ɗaya daga imamu mujahid ya ce wanda za su gaje ni asaba kamar wanda suke da asibci game da ni au alwarasa kamar koko magada ma gaba ɗayansu wa ba'da wa, wa inni kibtul mawali min wara'i wa kanat imraati akira ga koma ta tayi Allah akirce ba ta yi wa inni la talid fa habli min ladunka waliya ya Allah ina ina roƙonka duk da wannan i'tini min indika ibna wali wali anan shine ibnan kamar yadda malamin malamai suka fassara Allah ina roƙo fa habli kamin baiwa daga gare ka ina roƙo ka ban ɗa ina roƙo ka ban haihuwa an fahimta fa habli min ladunka waliya i'tini min indika ibnan daga cikin roƙon da annabi zakariya yake wa Allah shine Allah ina roƙonka ka ban ɗa daga gare ka yasa haihuwa a gun Allah ake roƙonta ba a roƙon ɗan adam haihuwa ba a roƙon ɗan adam arziki ba a roƙon ɗan adam ba da mulki duk wannan Allah ne yake ana fahimtar wannan iya roƙon Allah ta'ala ya ba shi ɗa daga cikin baiwa da yake wa bayi ɗan wani iri yake so
يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا Allah ɗan da nake so ka bani yarithuni wanda zai gaje ni wa yarithu min ali yaqub kuma ya gaji irin abin da iyalan gidan Yakubu alaihi salam suke yi shine annabta da da'awa da karantarwa male ce waqtalafu fi hadha al malaman tafsiri sun tattauna game da wannan wani irin gado shi annabi zakariya yake so Allah ya bashi dan da zai gaje shi imam al-hasan al-basri yake cewa ma'anahu yarithuni mali wa yarisu min ali yaqub min an-nubuwa wal hubura Allah ɗan da nake so ka bani ya gaje ni ya gaji dukiyata sannan kuma ya gaji ali aku irin abin da tsatso ko iyalan gidan annabi aku ba suka yi na annabta da malintaka alhaibur shine malami tunda Allah ke ce ittakazu ahbarahum wa rubbanahum ahbar jami'in haibur alhaibur alali to ya gaji malinta da annabta irin na ƴaƴan annabi yaqub alaihi salam ashe ba laifi ba ne in ka tashi neman ɗa'agun Allah ka dinga kwatanta bayin Allah na gari kana kwatanta a zuciyarka Allah ya baka yaro ka masu Allah ka ban ɗan mahaddacin ƙur'ani irin wani a zuciyarka Allah nagarcaccen ɗa nake so kamar wani wannan malami su ce ya halatta tun daga irin abin da annabi zakariya yake yi Allah ɗan da nake so gaba ni ga kalarsa ga kalarsa ga kalarsa mutumin kirki wanda zai gado annabta zai gado malinta zai gado nagarta zai gado alkhairi irin wannan dan Allah shi nake so ka bani Allah yasa daga cikin addu'a ma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun ka dinga roƙon Allah wannan ya baka zuriya mutanen kirki wanda za a gansu ka ji dadi yanda wani ma zai gansu ya ji dadi yanda za a gansu ko bayan baka nan amma addu'a ai dan wane ne ai jikan wane ne Allah ya albarka Allah ya ji ga mahaifinka to ka dinga roƙon Allah ya baka da irin wannan tunda da kamar wani bangaren jikinka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa idan an sawa an su bayin a aljanna sun ga an gaisu aljanna mai kololin daraja sai suna cewa Allah ai mu wannan aljanna kamar ba mu kai mu same ta ba ya Allah kamar matsayin mu bai kai mu samu wannan aljannar ba sai Allah ya ce manzon Allah ka ce da su daga cikin irin abin da ya kaku wannan matsayin akwai addu'in ‘ya'yanku da suke muku bayan kun mutu karɓarsu da Allah ke shi ne ake upgrading naku har darajar ku ta kai wannan ya samu aikin Allah ya hadisi mai inganci cewa in ɗan adam ya mutu to aikinsa gaba ɗaya ya yanki sai guda uku kawai sadakatun jariya ilmun yun tafa ubihi waladun salih ya da'u lahu ɗa na ƙwarai wanda zai dinga ma addu'a bayan ka mutu to shi wannan dare tana tafiya in ma ka mutu wani ado ba za ta tsaya ba Allah ya ba mu ya'ya nagari Allah ya ba mu ya'ya mutanen kirki da mu da su duka Allah ya tabbatar da mu kan hanya madidiciya malamai suke cewa arada mirasu nubuwa wal ilm da yace yarisu ne wa yarisu wa yarisu min ali aku zakariya alaihi salam iya nufin dan ya gado annabta kamar yadda Allah ya bashi annabta sannan kuma ya gado ilimi kamar yadda Allah ya bashi ilimi wa'ansu malaman kuma suka ce irsul hubura li'anna zakariya kana ra'asan ahbar dan ya gado malinta da da'awa domin shi annabi zakariya ya kasance jagora ne a a babba ne a bangaren ilimi da malinta a wancan lokacin annahu khafa tad'a- ta- tadriya bani ammihi dinillah malamai suka ce shi annabi zakariya ya ji tsoro ‘ya'yan baffansa ko baffanninsa tunda ba shi da ‘ya'ya lokacin da yake wannan addu'a idan sun zo sun hau matsayinsa za su iya jirkita addinin su iya kawo matsaloli wata ghairu a hakamihi iya jin tsoron za su iya canja hukunce-hukuncen addinin to yi ne ke tsoron kada ya mutu wanda za su biyo bayansa kuma ba mutanen kirki ba ne ya sa ke roƙon Allah ya ba shi ɗa domin ya zamto irin wannan waje al-rabbi radiyya Allah ka sanya shi yardadde da gare ka barran naqiyan mardiya ka sanya shi nagartacce tsaftatacce sannan yardajje an fahimta duk wata nagarta Allah ina roƙonka ka bawa wannan din da nake nema ko daga nan me Allah ya ce da shi يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى Mm.
لم نجعل له من قبل سميا iya rufe bakinsa sai Allah ce ya zakariya ya zakariya Allah ya kira da ya unida kaga wannan shi ma iya cin abin da darajar manzon Allah take ƙara fitowa duk annabawa Allah iya kiransu da irin wannan kiran ya Musa ya Isa ya Ibrahim ya Lutu ya Nuhu ya Shu'aibu an gane ko amma a Qur'ani babu ya Muhammad babu arama ko da ko babu arama mai ci babu ya Muhammad babu shi a Qur'ani amma duk annabi tun daga kan annabi Ibrahim shine mai matsayi na biyu bayan manzon Allah sai shi annabi Musa daga annabi Ibrahim sai shi an fahimta a matsayi na na hudu ne aka samu malamai sun samu ƙarin bayani wa'an sun ce annabi Isa ne wa'an sun ce annabi Nuhu ne alayhi salam cikin ulul azmi na rusul amma dukkan su ba wanda Allah bai kira da ya'un nida ba ya Ibrahim, ya Musa, ya Isa, ya Nuhu, duka wanda ya zuwa Ƙur'ani, duka, amma ba inda Allah ya ce ya Muhammadu ba ba Ƙur'ani, wannan iya nuna mana cewa annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam darajarsa hatta a cikin annabawa mata daban ce, a cikin manzannin ma darajarsa daban ce, sallallahu Alaihi wasallam. Allah ya ce ya Zakariya, ya Zakariya, sai ma da ce fihi iktisab a cikin wannan akwai abin da aka dan takaita kamar yadda malaman tafsiri suke faɗa ma'anahu fastajaba Allahu du'aahu Allah ya karbi addu'arsa da ya karbi addu'arsa sai ya ce ya zakariya ya zakariya inna nubashshiruka muna maka albishir nan nunul nunul uzma ce ko nunul mu'azzimu nafsahu kamar nun din inna anzalnahu ko inna a'tainaka al-kautsar Allah ba wai nunul jam bace anan a'a nun ce ta mai girmama kansa wanda yake sai fada ai ko yanzu kun ji sarakuna suna bayani musamman a sallah ko a wani taro zaka ji suna cewa mun ba ku mun hore ku kamar Hausar mu ta Kano mun hore ku ayi kaza muna horon ku ku bar kaza kaga shi kada yake magana amma yake magana da lalmirin jami'i to Allah ta'ala shi ma domin bunƙasarsa da burin ƙasarsa iya wannan ya zakariya inna nubashshiruka mun baka albishir ma'ana mun amshi addu'ar ka ga albishir ma muna ma bi gulam muna ma albishir abinda kake roƙo mun baka dan da kake so mu baka to yaji Allah ya ce ga dan nan mun baka hasali ma ga sunan sama ismuhu yahya dan fa ba a yi cikin sa ma amma ga sunansa ya zo ka Allah da iko yake ba kuma dan bigi sai yake zuwa ba wala sai ya zo ya zo ma ya zo ma an wuce mu yasa Allah ikon sa ya fi na kowa mala in ya tashi abu to i- lafazin da yake da irin abin da yake yi to kai in kana da hankali ka san Allah Allah ne ka san ba wannan mai maganar in ba Allah ba dan fa ba a samu cikinsa ba amma kuma Allah Allah har ya rada wa dan suna ya ce annabi zakariya mun amshi addu'anka muna ma albiri zaka samu da dan baga sunansa na sunansa ya haya kuma wani abu na mu'jiza daga Allah sai ce dan da zamu baka an fahimta ba wani da da aka ta'aba ambatansa da wannan sunan a duniya ba lam yaj'al lahu min qablu sabiya ba taba aifar dan da aka samu sai haya bai danka kaga da a ce za su yi kokari wani ya haihu ya sa sunansa ya haya sai a ce qur'ani ya faɗa ba daidai ba wallahi ba wanda isa Allah ya kalubalanci duniya kafin a samu ɗan kafin a samu cikinsa ya ce ban taɓa sawa wani ba a taɓa ambaton wani abin haihuwa da sunan ba kuma ga sunan nan na faɗa sunansa ya haya kuma sai da aka haifa annabi ya haya ɗin sanai zo da wannan suna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah da ihu yake jama'a mu fawwala wa Allah ikonsa duk abin da kake gani iya da wahala kai ne kake kwatanta abin a gare ka amma ba wani abu agun Allah da yake da wahala babu shi ba a yi shi ba duk abin da kake ganin kai a naka tunanin a naka zaton ba zai yiwu ba wallahi irin tunanin ka ne kawai amma agun Allah wannan abin in ya so kafin a daga ido a rufe abin ya faru kun san dai a duniya daga cikin mu'jiza mafi girma akwai irin abin da ya faru da annabi salihu da mutanensa wanda suka ce in dai kana so mu yadda kai manzon Allah ne to ga wani dutse can taguwa ta fito daga dutsen da yarta tana binta a baya sai haka ta faru sannan za mu da kai annabi Allah annabi salihu ya roki Allah ya ce Allah ga bukatar mutane na sun ce in hakan ta faru za su yi imani Allah ina so hakan ta faru ce shikenan za ta faru suna ji dutsen ya kama naƙuda ƙaran naƙuda sai ga taguwa ta fito sai ga kuma ita ta fito tana binta a baya in ba Allah ba ku da zai wani technology zai wani ilimin ku na kimiyya zai muku wannan ga annabi annabi Musa alaihi salam lokacin da Fir'aun ya tasa shi a gaba mutanen suke cewa inna la mudrakun babu shakka mu ar arske mu ayi kenan ka ta mu ta kare sai ce kalla inna ma iya rabbi sayhadi ubangiji na iya tare da mu kuma zai ba mu mafita atake fa auhayna ila Musa an atrib bi asakal bahr an adrib bi asaka an anidrib bi asaka al-bahr ka dau sandarka ka bigi wannan ruwan iya daukar sandarsa iya buga fanfalaka daga jin fanfalaka ai ko ko baka cin larabci ka san akwai magana agun akwai magana eh akwai kuwa mana mala akwai kuwa ai ko baka jin larabci ka ji wata kalmar wallahi zaka san da labari agun ruwa ne yake gudu fa ruwa amma Allah ya ikonsa aka bige shi da sanda sai ga lino na kwalta ta bazo akan ruwan gaba daya kafin ka ce kun kun magana ta kwalta yasa innahu ala kulli shay'in qadir mufawwala Allah ikonsa yan uwa yasa duk wani situation da ake ciki na matsin rayuwa da wani kaza da kaza da wani duk ka bawa Allah kayansa Allah idan ya so duk abin da ake ciki a wannan kasar wallahi tallahi kafin ka ce kala Allah ya daidaita abin gaba daya kuma daidaita wadda ba ba za a ƙara dawowa baya ba yasa daga cikin matsalar mu wa ma qadarullah qadari ba ma bawa Allah matsayi irin nasa amma in mun ce shi din ne shi ne to bar masa kayan sa shi ya san yanda zai yi baka da cewa hatta ma'aikin Allah in abu yayi abu sai ce wa ufawwiru amri ila Allah na fawwala al'amura na gaba ɗaya zuwa ga Allah shi ne zai duk abin da ya so to kai ma duk abin da ya taso ma ne kawo Allah shi kuma duk abin da Allah ya shi ne alkhairi a gunka da yawa za ka so abu Allah ce ba alkhairi ba ne da yawa za ka ƙi abu kuma alkhairi ne domin shi ne ya alamu wa an tumla ta alamu shi ne mafi sani kuma kusan komai ba to shi ne Allah ta'ala yake cewa inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu yahya lam yaj'al lahu min qablu samiya ay lam yusim ahad qablahu bi yahya ba a ambaci wani abin haihuwa da yahya ba wakila annahu lam yakun mithluhu li'annahu lam ya'si wa lam ya' wa lam wa lam yahum bi ma'siya faqat qaddu wasu malamai suka ce ba a taba samun wani kamar sa ba shi bai taba sabon Allah ba bai taba ma yin burin sabon Allah ba wakila lam yakul lahu mithl fi amrin nisa li'annahu kana sayyidan hasura wasu malamai suka ce a babu irinsa domin shi shugaba ne wanda kuma baya ma sha'awar mata shi yasa ma aka ce bai aure bare kuma ga Allah wakala ali bin abi talha yake ce lam lam talidil awaqir mithlahu abada mata wanda suka irin wani shekarun wanda ba su haihuwa to ba su taba haihuwar da kaman Yahaya ba alaihi salam an fahimta wannan shine abin da malaman tafsiri suka ƙara bayani kam cewa lam lam walam a walam akun bi a wannan menene walam naj'al lahu min qabl samiya ba ambaci wani mai suna da sunan annabi haya ba kafin shi annabi haya alayhi salam to ana mana isharar cewa lokaci yayi za mu samu matsaya a nan insha Allah dole ku yi hakuri ga malam yana kusa da mu shi yasa za ku ji karatun yau kamar da bai bai yake kamar yadda na faɗa muku zakara a hannu baya cara abin da ya daidai a cikin abin da muka faɗa daga Allah ne ba daga gare mu bane dace ne daga Allah wa ma tawfiki illa billah an gane ko kuskure kuma daga gare mu ne mu ahalin kuskure ne dalibai ne na ilimi Allah ya fi mana gaba daya muna addu'an Allah ta'ala ya saka wasu malan da alkhairi ya ƙara musu jagoranci cikin cikin jagorancin da suke yi Allah ya ƙara musu albarka a rayuwarsu da iyalansu ya cikan mahaifansu da damu duka muna addu'a ga dukkan waɗanda suka zo wajen wannan karatu Allah ya mai da kowa gida lafiya alkhairan da Allah yake rabawa Allah ya sa da rabar mu ciki Allah ka raba mu da rushewan aiki Allah ka raba mu da zamewar kafa Allah ka raba mu da rudi shida Allah ka sa muna yi dan kai Allah ka raba mana Allah ka raba mu da rushewan aiki ya rabbal alamin mahaifan mu Allah ka ji kansu waɗanda ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya zuriyar mu Allah ka taya mu tarbiyyar su Allah ka saka hannu cikin tarbiyyar mu da su gaba daya Allah ta'ala muna roƙonka duk masu taimakon addini a duk inda suke Allah ka taimake su limaman wannan masallaci da shugabannin masallacin Allah ya musa kai da alkhairi dattawa ga sunan su malam Yahaya malam Usman muna musa don Allah ya kara musu jagoranci akwai dattawa da kullum muna tare da su a wannan masallaci mun zo da su irin su Alhaji Malam da irin su Alhaji Muhammad dan Fulani da sarkin Findiga muna tare da shi a kullum da kuma ainihin irin su Dr. Tijani da sauran dattawan mu dai da limamai da dan wada da ban ilimi muna tare da su a kodayaushe a wannan masallaci Allah musa kai da alkhairi muna ƙara addu'a ga shi alhaji lawan miko Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa idan su alhaji Hassan da na'ibin masallacin Nefa da aminansa guda biyu an goboro da shi ma alhaji Yusuf Allah ya saka musu da alkhairi yan media Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya ƙara musu jajircewa wajen yada wannan da'awa ya hada mu cikin ladan gaba daya a mai wannan gida da ya asasa wannan masallaci Allah ya saka mai da alkhairi yatimarsa Allah ya ƙara mata lafiya shi kuma Allah ta'ala ka nusar da shi hanyoyi na alkhairi ka kulle masa hanyoyin shari da mu da shi duka Allah ya samu gama lafiya Allah ya kai kowa gidansa lafiya Allahumma rabbana atina fid dunya hasana na'am to akwai a malamin yace akwai matarsa matar mai gidan kenan a sanya ta cikin addu'a ita ma Allah ya saka mata da alkhairi abubuwan da take na alkhairi Allah ta'ala ya biya ta ‘ya'yansa shi ma wanda suke taimaka al'umma da ayyuka na alkhairi su ma Allah ta'ala ya taimake su ma'aikatan gidan su ma suna ta neman addu'o'i game da neman tsaro da kariya daga Allah Allah ya tsare su bisa aikinsu da mu gaba ɗaya Allah ya samu lafiya mu gama lafiya Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum